أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد an kuwa musulmi da muka da wannan masallaci ina muku gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau muna ranar asabar 20 ga watan ramadan jiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara ta 1445 wanda ya daidai da talatin ga watan uku milaliyar isa don maryam alaihi salatu wassalam shekara ta hudu, don dasawa daga inda muka tsara tafsirin alkur'ani mai girma a cikin wannan masallaci mai albarka a cikin wannan wata mai albarka muna cikin tafsirin suratul musalat a jiya mun tsaya daidai aya ta goma sha tara yau da yarda Allah za mu tashi warkon aya da shi fada Allah madaukin sarki alam na kulukun min ma'in mai
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين
Allah madaukin sarki bayan ya gama ba mu labari na cewa lalle shi ne ya hallaka al'ummomin da suka gabace mu al'ummomin da suka karyata annabawansu irin su adawa da samudawa da yahudawa da sauransu Allah madaukin sarki ya ba mu labarin cewa shi ne kuma ya bi waɗanda suka biyo su baya da irin kafircinsu da halakarwa wanda su ne kafaran maka ƙwarashawa a gazuwar bada allah madaukin sarki ya ba maza allah sallallahu alaihi wasallam nasara da shi da sahabban shi suka kakkashe su kuma suka azabtar da su kayan su tashi ranar gobe da kiyama kuma su tsinci kansu a cikin wutar jahannam allah sai ci gaba da gaya mu bishiyoyi waɗanda suke ƙara tabbatar makafarai cewa e lalle wannan allah wanda ya halaka na warko ya halaka waɗanda suke tare da su kuma ya shirya ya yi niyya a nan gaba ma zai halaka duk wani wanda yake kare da abin da annabawan shi suka zo da shi to yana da kudura da kuwa ya tsaye ta da mutane bayan sun mutu shi yasa Allah madaukin sarki sai shiga tambaya yake tambaya waɗannan kafaran shin ba mu halicce ku ba min ma'in ma'in daga wasu ruwa waɗanda suke kaskantattu wanda su ne ruwan mani allah rikin sarki kamar yana ce masu ku kalli abin da kuke sawa na mani kamar yadda gai a wata sura a fara'aitun majumu a antum taflakuna ku amna hannu ku kalli abin da kuke sawa na mani a cikin mahaifan matan shin ku ne kuke halitta ɗan adamin ko ko mu ne muke halitta Allah mulkin sarki a nan ma ya ƙara tambaye su ya ƙara yi musu ishara da nuni da tunatarwa da wa'azi cewa ko tunawa cewa mu ne muka samar da ku ya ku mutane bayan kun kasance babu babu ambaton bayan kun kasance ba komai ba kuma muka samar da ku ta wace hanya ta hanyar wasu ruwa waɗanda suke kaskantattu ruwa waɗanda suke ƙazamta ne wanda ɗiyanku yana kyamata su idan suka taɓa kayan shi da ɗayanku yana kyamata shi idan suka taɓa jikin shi sai ya warke Allah madaukin sarki yake tunatar da su ba dan komi ba dan su wa su su yi imani da abin da manzo yake kira su da shi Allah subhanahu wataala yana ga mu a wajen cewa hal ata al insan hinun min ad-dahr lam yakun shay'an masbura lalle wani yanki na dan- na zamani ya zo mu dan adam a wannan yankin bai zama abu ambato ba ba a halice shi ba ba a kirkire shi ba ba a san ma zai zo duniya ba yasa Allah subhanahu wataala yake tunatar da mu da su kuma kafiran a wannan lokacin ni'ima ta halittarsu da Allah ya yi. ta su tuna asalinsu da suke bauɗe ma Allah suke dagawa suke jiji da kai suke karyata manzan shi suke kafirce ma ayoyin shi to ta su tuna asalinsu ta yaya ne Allah madaukakin sarki ya samar da su shi ne ci mushin ba mu halicce ku ba ta hanyar wasu ruwa waɗanda suke kaskantattu ruwa waɗanda suke wulakantattu ba ji allahu fi ƙararin yake muka sanya waɗannan ruwa maniyi kenan muka sanya shi a cikin wani wuri a cikin wani wata mazamna wanda take amintatta wanda shi ne mahaifa mahaifa ta mace allah mulkin sarki ya samu maniyi a ciki ya kare shi da dukkan wani shari'a ya kare shi daga dukkan wani bala'i har ya halicce shi ya zama mutum kuma Allah subhanahu wata'ala ya hiddo shi lami layiya da shi yasa Allah subhanahu wata'ala yake tunatar musu da cewa wannan wanda ya turo annabin nan shine ya halicce ku ta waɗannan ruwa kuma shine yake zamnar da wannan ruwa a cikin wannan ruwan wanda yake amintacce inda babu abin da ke samun shi babu bala'i babu wani fitina babu wani tashin hankali da ke iska jinjirin da ke cikin cikin mahaifin shi so da yawa ma mahaifin tashi na iya shiga cikin tashin hankali amma shi bai ma san ana yi ba za ta shiga wani rumatsin a yi tsammanin abin da ke cikin nata zai iya samun matsala ko kuma zai zo da rashin laya ko zai zo bare amma kuma allah madaukin sarki da hikimar shi da kare shi zai kare abin da ke cikin wannan mahaifar har ya zuwa lokacin da ya kaddara mushi na yi zuwa kuma ya yi tulani layiya duk yana mutum shi ne allah rokin sarki yake tuna musu wannan ni'imai su tuna ba don koyi ba don su wa'azu su yi imani da abin da manzo sallallahu alaihi wasallam da ke kiransu da shi allah rokin sarki ya ci gaba da cewa ila qadarin ma'alu allah rokin sarki wanda ya tsare wannan mani a cikin cikin mahaifa a cikin mahaifa kenan ila qadarin ma'ruf ya zuwa wani lokaci wanda shi lokacin sananne ne a wurin Allah lokaci ne wanda Allah subhanahu wata'ala shi ya san shi ba mamaki mu ya adam ya koyi amma a wurin Allah sananne ne wanda shi ne lokacin haihuwa wanda a yanzu ana kistawa kaji ana ciki wata shidda wata bakwai ana iya haihuwa da wata bakwai takwas tara wani haggo wani ma haihuwa da haka Allah madaukin sarki ya ce to shi ne ya sa wannan maniyin da aka sa a cikin cikin mahaifan mace ya zauna a cikin wannan wurin wanda yake amintacce ba abin da zai samu shi har ya zuwa wannan lokacin wanda Allah madaukin sarki ya gada lokacin da ya san shi lokacin wannan mutumin zai yi to zai yi to gashi nan a mutum zai yi to ga yanan alabu zai yi to ga yanan a jijiji Allah madaukin sarki ne ya bashi wannan kare ya halicce shi ya daidaita shi kuma ya bashi damar yitowa ta hanya wadda take musar kamar yadda ya gaya ma cikin surorin da suka bata sun masabila da sa Allah madaukin sarki ya ce bayan ya gama halitta shi sannan ya sauwake mishi hanya wadda zai yi shine hanya ya yitowa ta gaban mamashi kenan ta al'auran mamashi Allah madaukin sarki ya yassare mishi yayyito lami lahiya Allah subhanahu wata'ala yana gaya mu a wajen mu firu fil arham ma nashau ila ajalin musamma thumma nuridu mutafila lalle muna tabbatarwa a cikin mahaifa abinda muka gaya na shiri namiji ne ko mace kuma kwana nawa zai yi a wata rana za a haife shi a wani wata zai yi Allah madaukin sarki ya ce duk muke tsara wannan duk muke kaddara wannan a cikin mahaifa Allah madaukakin sarki ce bayan wannan bayan mun gama mun gama jujjuyawa a cikin cikin mahaifa mun gama jujjuyawa a cikin cikin uwaye mata kun rayu daga dugon gari kuka koma gudan jini kuka koma tsoka Allah madaukakin sarki ya samu tsokan nan kasusuwa Allah madaukakin sarki ce sun mamurji kun tafiya sannan za mu hiddo ku kuna jarirai kuna 'yan yara kuna 'yan ƙanana haka za ku zo ku rayu ku ne yanzu kun girma mun aiko annabi za ku dinga bauɗewa ku dinga cewa ƙarya ce ku dinga kafurce mu abin da ya zo da shi bayan farkon ku ga yanda ku kasance kuka zo a duniya Allah madaukakin sarki yana tana musu ne cewa shi ke yin waɗannan abubuwa kuma shi ya samar da su ta wannan hanyar don haka wanda ya yi wannan ya samar da su ta wannan hanyar har suka girma shi yasa gaba yake gaya mu cewa sun mali tablugu a shidda sannan ku girma ku yi shekarun da ya kaddara mu sun mali ta kunu shiruka sannan ku tsuwa da saura sun mali ta kunu shiruka wa minkum man yutawaffa wa minkum man yuraddu ila ardil Allah madaukakin sarki ya ce daga cikin ku akwai wanda ba zai tsuwa ba zai mutu daga cikin ku akwai wanda ba zai girma ba ba zai kai shekarun shi na shirya ba ba zai kai talatin ba ba zai kai arba'in ba zai mutu wani kuma zai kai arba'in zai kai zai tsuba allah mulkin sarki ya ce zai tsuba kuma ya dawo rayuwar shi tana koma kamar yadda yake jin shi ya tsuba kenan shekaru sun sha za ka ganin kamar yadda ya zo duniya yana yaro idan girma ya kai girma manyanta ta kai manyanta za ka ga ya koma haka ya koma daidai da bayan gari sai an wanke shi lokacin da yana yaro bai gaya mu mashi bayan gari zai yana yin abin shi sakin shi zai yi duk inda yake to haka za ka gani idan lokacin da zuwa ya zo mishi zai koma irin wannan daga zaune zai dinga sakin bayan gari bai iya wanke makan shi yana yaro bai iya wanke makan shi sai an wanke mishi to haka wanda Allah subhanahu wataala ya jarabta da tsuwa mugun tsuwa za ka gani karshen rayuwar shi ya koma kamar yaro da karami har za ka ji ana cewa a bar bai so wannan ya tsuwa saboda ya koma matsayin shi da ɗan yaro ƙarami wanda in yi layi ba a ce mai komi sai dai a yi dariya to shi ma yanzu ya tsuwa duk abin da ya duk abin da ya sako na magana da duk abin da ya rashin ba a kama shi da laifi saboda kwalwar ta koma irin ta inya allah madaukin sarki ya ce dukkan mu ne muke yin wannan mu ne muke tsara wannan daga cikin kwakwa wanda za su zo suna yan yara wasu sai sun girma sun balaga wasu kuma kayan su balaga wasu sai sun yi aure suna da talatin talatin da biyar wasu suna da arba'in wasu suna da hamsin wasu suna da sittin ƙarshe duk baki dai za mu mutu koma a wurin allah maɗaukin sarki allah maɗaukin sarki ya ci gaba da gaya mu cewa ba ƙadar mu na ƙane iman hali sai muka ƙaddara shi madalla da masu ƙaddarawa irin ƙaddarawa saboda allah maɗaukin sarki ya ƙaddara ɗan adam ya halicce shi malamai sun yi sabani ko kuma kira'o'i sun bambanta akan wannan kalmar ta faɗaɗa malamai sun yi sabani saboda sanzawa kira'o'i kuma kira'o'in suna da tasiri a cikin fassara ayi waɗanda suka karanta da kira'a ta farko da yi madalin shadda da fataha shine faqaddarna bi tashdid da suka ce shine ay khalaqna kulla shay'in bi qadar kamar yadda Allah madaukakin sarki ke cewa inna kulla shay'in khalaqnahu bi qadar lalle mu kowane abu mun riga mun halicce shi ne da kaddara kadarar Allah wadda ta riga komi kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari hadisi ingantacce yake ga mu cewa awwalu ma khalaqa Allahu khalaq abu na farko da Allah madaukakin sarki ya halitta kayan ya halitta sammai da kasai alƙalami ne ya halitta ya ce mashi okto ka rubuta ya ce mi zai rubuta ya ce mashi okto maƙadirar kulle shi ka rubuta ƙaddarori na dukkan komi wani za a halle shi a gari kaza a shekara kaza a lokaci kaza ɗan gidan wancan ce da baban shi wani mal Allah madaukin sarki duk ya umarni alƙalami ya riga ya rubuta wani tun kayan ya halicci sammai da kasai shi yasa wasu malamai suka ce ai wannan abu ne wanda mun riga mun kaddara shi ai kaddarna kalbal insani ala taratin mutalifa mun kaddara halittar dan adam a bisa sauyin yanayi yanda mun kaddara za a daga mani a cikin mahaifiyar mamashi ya zama daga wannan mani ya zama jini daga wannan jinin ya zama tsoka daga wannan tsokan ya zama kashi daga wannan kashin za a samu kashin tsoka ya zama mutum ya yi tsoka shirin yana a rayu shi yasa wanda Allah bai kaddara a haye shi ba sai ka ji an ce mahaifin shi ta haifa ba ta haye shi ba kenan Allah bai kaddara shi zai yi to mutum ba ko kuma wanda Allah subhanahu wata'ala bai kaddara sai a yi ta salo ana samu ni amma Allah madaukin sarki ya ki kaddara a samu da saboda Allah madaukin sarki bai riga ya rubuta musu samun da ba a tsakaninsu bai riga ya rubuta wannan halittar ba a tsakaninsu Allah madaukin sarki ya gaya mu cewa shi ne yake kaddara wannan kenan halittar dan adam wasu kuma daga cikin malamai suka karanta suka karanta fa madara kenan babu shadda da fataha a musadalu suka ce shi kuma ma'anar shi shi ma yana da ma'ana guda biyu ai Allah madaukin sarki shi ne ya kaddara shi kaddara kenan Allah madaukin sarki shi ne ya daidaita shi a cikin ciki daidaita bayan ya kaddara shi ya halice shi to kuma shi ne ya tabbatar da shi a cikin wannan cikin kamar yadda ya gaya mu a cikin ayar da wuce wani ƙiru fil arhan ma na sha muna tabbatarwa a cikin mahaifa abin da muka ga dama Allah madaukin sarki yake cewa fa qadarna fa ni'mal mahdi ai muka halicci dan adam daga dugo na mani muka halicce shi a bisa sura ta mutum gashi nan wanda yake sawiyyan miƙaƙƙe فنعم القادرون حيث خلقناهم في أحسن سورة ما دلد مو ما سقدراوا lokacin da muka halarci dan adam a cikin kyaukyawa a cikin sura wadda take mai kyau sau da yawa mun sha fassarawa Allah madaukakin sarki da ya ga dama sai ya halarci mutum idanun shi a baya da ba zai yi kyan gani ba ko kuma ya halarci mutum hannuwan shi ga cinye shi da ba zai yi hakiyar gani ba duk wanda gani shi rugawa zai ko kuma ya halicci mutum kan shi shi ne wajen ƙawo shi yanzu nan da wani zai shigo hannuwan shi a cewon shi ba mamaki duk ga zamiya saboda mun ga wata halitta wadda ba wadda muka saba gani ba za mu ce ba dan adam ba Allah madaukakin sarki shi ne ya halicci dan adam wa laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim mu ne muka halicci dan adam a bisa tsani wanda yake mai kyau a bisa tsari wanda yake mai kyau muka hidda mashi ta inda zai shaƙi iska ta inda zai ci abinci ta inda zai sha abin sha ta inda zai gani ta inda zai shaƙi iska ta inda zai hudda majina ta inda zai hudda abin da ya ce ta inda zai hudda abin da ya sha wannan halitta ce wadda babu wata halitta abin duniya da ta kai dan adam tsaruwa yau da a ce ka aje ko'ina bayan garin da kake huddawa kadai wanda ke cikin cikinka a ce kayan ka hindo shi duk inda ka yi kana jin warin shi ba za ka iya rayuwa abin da ke cikin cikinka kadai a ce tumbinka abin da ke cikin shi allah madaukin sarki bai tsara ba ya koyi wannan warin nashi ba ka yin shi a ce duk inda kake kana yin shi ko duk in ka yi gyatsa kana jin warin wannan kashin da ya za ka ganin rayuwar ka ta kasance za ka ji babu daɗi shi yasa wani bawan allah mun taɓa gani da nan ya shiga wajen wani mai mulki haruna bashir wanda daga cikin malamai ya shiga wurin shi ya ce mishi ya yi mishi wa'azi tare da shi a hannun shi akwai wani kofi na ruwa yana sha ya ce mishi me kake gani idan aka rike ka daga wannan ruwan da kake sha aka hana ka fitar da su ya za ka ya ce zai iya ba da an mulkin shi duk abin da ya mallaka don ya fitar da wannan ruwa ya ce to da ka ji tsoron wanda yake baka damar hitar da wannan ruwan ba tare da kawo halin wannan kaɗan daga cikin ni'imomin da muke rayuwa da suke ni'imin tsari wannan ya mai wa'azi ne da ruwa cewa in ya sha ta yaya suke hita ta yi tsari duk wanda allah subhanahu wataala ya jarabta da ciwon tsari ko kuma so guda ya tashi tsari tsarin fitowa yana jin tsari ya san irin raɗaɗin da ake shi ya san irin zahin da ake yi kuma ya san irin matsalar da ke da kwa idan ya tsari ke ta za ka gami sai an je likita akwai an kwantar da shi ba maki sai an kai ga yi mushi washi don a samu wata hanya ta yadda za a hanto mushi wannan ya tsari to allah madaukin sarki shi ne ya kaddara ɗan adam ya halicce shi ya daidaita halitta shi ya halicce shi halitta wadda take mai kyawu ba don komi ba don ya kasance mai bauta ne mai miƙa wuya ga allah amma ya adam da yake muna da mantuwa da yake muna da mutunci na ni'imomin da Allah ya yi mu kuma babu wanda muke kafirce masa Allah shi yasa Allah madaukakin sarki yake tunatar da kafiran nan haka su tuna cewa Allah wa shi ne wanda ya halitta su bayan babu su ya samar da su shi ne ya ba su kariya a cikin mahaifa kuma shi ne ya yi tsare musu hanya suka hito a matsayinsu na mutane har suka girma suke wannan rayuwa Allah madaukakin sarki ne ya halicce su da wannan kawuwa da wannan ƙarfi da wannan hankalin da suke shi da shi wanda har suke ma Allah mutunci suke gafutu shi tana cewa shi ne wanda ya yi musu wannan ne kamar yadda Allah madaukakin sarki yake ba mu labari ta yadda ya tsara halittar da adam yake gaya mu cewa walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin thumma khalaqna an-nutfata 'alaqatan fa khalaqna al-'alaqata mudghatan fa khalaqna al-mudghata izaman fa kasawna al-izama lahma thumma ansha'nahu khalqan akhar tabarakallahu ahsanul khaliqin Allah madaukin sarki yake gaya mu cewa lalle mun halitta dan adam daga wani yanki na laka idan daga tubbaya ne Allah madaukin sarki ya halitta dan adam summa ja'alnahu nutfatan fi qararin Allah madaukin sarki ce sannan muka sanya shi zama dugon maniyi a cikin wani wuri wanda yake amintacce wanda shine mahaifiyar mamashi summa khalaqna nutfata alaka sannan wannan dugon mani muka maida shi gudun jini jini wanda yake dunkulalle fakalaknal alaqata mudghah wannan gudun jinin muka maida shi soka fakalaknal mudghah izam sannan daga wannan soka ko muka halicci kasusuwa fakasawna izam lahma kuma wannan kasusuwan muka sitarta su da nama muka sa nama duk yallin dube su summa sha'ana khalqan akhar Allah marafin sarki ya ce sannan muka tara shi muka hiddo shi muka kirkiro shi wata halitta wadda take ta daban ita ce halittar mutum ba ta baraka ba ahsanul khaliqin sarki ya tabbata ga Allah wanda yake mafi kyawun masu yin halitta Allah marafin sarki yake gaya mu allazi khalaqaka fa sawwaka fa adala yake gaya mu ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim allazi khalaqaka fa sawwaka fa adala fi ayi suratin ma sha'a ya kai dan adam miye shagaltar da kai miye ya rudar da kai daga ubangijin ka wanda yake mai karamci Allah madaukin sarki ya karrama dan adam wala qad karramna bani adam Allah madaukin sarki ya karrama dan adam malamai ma sun yi sabani wai da dan adam da mala'iku a jinsi jinsin mala'ika da jinsin dan adam wani ya rage a wurin Allah idan wannan ke nuna mu duk darajar mala'iku har a kai ana gama su da jinsin ɗan adam wannan za ka san ba ƙaramin daraja ba Allah madaukin sarki ya mana adam shi yasa Allah madaukin sarki ya karrama ɗan adam kuma ya umarci da a karrama shi da a mutunta shi a duk inda yake shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake gaya mu da zawalu duniya ahwanu ila Allah min qatl nafs gushewar duniya baki dai ta yi sauki a wurin Allah da kashe ran mutum guda saboda saboda kima da daraja da ke da dan adam Allah madaukin sarki ya girmama dan adam shi yasa yake cewa me ya shigar da kai akan ubangiji ka wanda ya halicce ka kuma ya karrama ka ya mutunta ka allazi khalaqaka fa sawwaka fa adala wanda ya halicce ka ya daidaita ka yayi ka a daidaice bai yi ka a karkace ba bai yi ka masaki ba bai yi ka gurgu ba bai yi ka makawo ba yayi ka kana ji kana gani kana tahiya lami lahiya lau fi ayi suratin ba sha Allah da Allah ya gada ma da yayi ka duk yanda ya gada ma da yayi ka da hannuwa guda takwas da yayi ka da hannuwa guda tara da yayi ka ba da ishiya guda tsakiyar goshi da yayi ka ba ba hanci ko da yayi ka ba ba dabba da inda kake tahiya ana ganin haƙorar ana ganin abin da ke cikin baki amma Allah mai sarki don kima da darajawa da ya yi mada'ar sai ya halitta shi halitta wanda take mai daraja Allah madaukin sarki ya ce wani yau idin bin kalli azaba da halaka masu radadi sun tabbata a wannan rana ga zuwa ga waɗanda suke karyata ayoyin shi waɗanda suke karyata annabawan shi waɗanda suke karyata abin da ya aiko annabawa da shi
ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا ميقات وأسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين
Allah madaukin sarki bayan ya gama buga musu misali da gaya musu ayoyin shi na yadda ya samar da su bayan babu su na yadda ya halitta su ya daidaita su Allah bayan ya buga musu da dalilai da yadda ya ware halittar ɗan adam sai ya biyo shi da kuma wasu ne dalili na cewa lalle shi Allah shi ne wanda ya halitta sammai da ƙasa ya biyo musu da wani dalilin wanda shi ne na ƙasa na halittar ƙasa Allah madaukin sarki sai ya ce alam naj'alil abda kifata nan duk abin da Allah madaukin sarki yake yi hujja ce yake tsaida makafin ramaka yana tunatar da su cewa wanda ya tsara wannan halittar tawo kuma shi ne wanda ya shimfiɗa muku ƙasa ya ce shin ba mu sanya ƙasa ba ta kasance makoma ce a gare ku baki ɗaya ku kasance a cikinta kuna raye kuma ku kasance a kusanta kuna raye kuma ku kasance a cikin ta bayan kun mutu alam nashi al ardu kifaya shin ba mu sanya kasa ta kasance ba makoma ce a wurin kowane ɗaya daga cikin tutiyar shi wurin shi a musa kasa ne ke shi kowa duk kuɗin mai kuɗi ba zai je sama bai ce sama zai gina gida sai ya waro foundation daga kasa in ya so zai ta ɗorawa ko bene nawa zai iya ɗora amma duk wurin mai kudi za ka yi ko duniyar sama da ake zuwa da yana ake halba na kudi dole daga ƙasa ake halba ta dole injinjikan da ke halba ta suna kafa ne a ƙasa kenan da babu ƙasa da babu yadda za a kafa injinjikan da za a halba tauraron ɗan adam kusa ya ce cikin sararin samaniya ya rayuwa shi sa Allah madaukin sarki ya ce mun sanya mu ƙasa ta kasance ita ce malaba a gare ku dukkan ta tattaro ku baki ɗai a busanta ne kuke rayuwa a busanta ne kuke gudanar da dukkan lamuran duk abin da za ku ne wa gobe auratayyar ku a bisa ƙasa ne kuke gine-ginen ku a bisa ƙasa ne kuke tafiye-tafiyen ku a bisa ƙasa ne kuke duk ciyan mutum ya ce jirgi zai yawo ya bala ku jirgi daga ina ke tashi daga ƙasa yake tashi sai ya ruga da gudu daga ƙasa har yanzu bature bai jirgin da kawai tashi za a yi ba kamar tsuntsu ya tashi sama sai ya sha tsayayya mai tsawo daga ƙasa ya ɗauki iska sannan yake yin sama ko ma akwai jirgin to daga ƙasa yake in ya tashi sauka kuma ƙasa zai sauka Allah madaukakin sarki ya gaya mu ya sanya ƙasa ta kasance wanda ta tattaro ta tattaro dukkan hannu da mu da dabbobi da mu da itace da duk wani abu da muke amfana da shi Allah madaukakin sarki ya sa ƙasa duka ta tattare shi tana ɗauke da shi Allah madaukakin sarki ya gaya wa ahliya wa amwat kuna raye da kuma kun mutu kuna raye kuna rayuwa ne a ban kasa kowa ban kasa zai girbe shi kowa ban kasa ne zai kwanta ya kwana kowa ban kasa ne zai wasa ya shimka shi kowa ban kasa ne zai yi duk wani abin da yake bukata ya yi na rayuwar shi da gobe haka kuma kowa idan ya mutu a cikin kasa ne za a sa shi idan Allah madaukakin sarki yana gaya mu ne ƙasa shi ne ya sanya ƙasa wadda muke amfani da ita muna rayu ko bayan mutu bayan mutu ƙasa za ta ɗauke mu yau duka tun da ake rayuwa ana mutuwa ana bunna mutane duk suna da cikin ƙasa ba mamaki inda mutanen wasu al'umma sun rayu kuma ƙarƙashinsu ne muke mu muna samun rayuwa makabartun da ke da kwai namu yanzu ba mamaki nan da wasu shekaru a zuwa asibiti sun zama gidaje an yi gaba an yi makabartun wani ba don komi ba saboda ƙasa tana ɗauka duk abin da aka kwaso aka binne aka samu allah maɗaukin sarki ya riga ya samu ta zata ɗauka shi sa ci alam na shi abu fata shin ba mu sanya mu ƙasa ba ta kasance makoma wiya'a ta kasance abin da kuke rayuwa a wasanta kuma ta kasance ita ce gidan bayan kun mutu ana binne ku a ciki Allah subhanahu wata'ala ya ci gaba da gaya mu cewa wai anna fiha rawasi ko muka sanya a musa wannan kasa duwatsu waɗanda suke masu girma duwatsu wanda suke dogaye masu ƙwari shanin hati waɗanda suke gabkuwa ne ga ita wannan ƙasa Allah subhanahu wata'ala ya gaya mu a cikin surorin da suka gabata ta gaba ya sa duwatsu ne a ban ƙasa an tami da biyu don kan ƙasa ta dinga tahiya wannan duwatsu suke ƙara ma ƙasa ƙwari suke ƙara mata ƙwari muna yin duk abin da muka ga dama a kusa taka ta mutar inda muke so mu wasa ta mu gina duk irin gini da muke son mu gina mu taka mu wasa ta mu zube duk irin kazamtar da ba mu iya gani mu gina cikin mu binne mu wasa ta mu yi hanyoyi mu wasa ta mu sa itace mu wasa ta mu yi shuka kuma ta hiddo mu da abinci Allah madaukakin sarki shine ya sa ƙasa duk ta ɗauki wannan ya ce ya sanya duwatsu ba don komi ba don su kasance masu ƙara wannan ƙasar ne ƙarfi su ƙara mata ƙwari wa asfaina kuma mutuwa Allah subhanahu wa ta'ala ce ko muka shayar da ku ruwa ruwa waɗanda suke masu daɗi ruwa waɗanda suke masu garɗi wanda mutum zai shaye shi daɗi su mai maganin kishiwa yasa wani waje Allah mulkin sarki yake gaya mu cewa a fara'aitu ma'an alladhi tashrabu أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء لجعلناه أجاجا فلولا تشكرون Allah madaukin sarki ke cewa shin kun ga ruwan da kuke sha ku ne kuke saukar da shi daga sama ko ko mu ne muke saukar da shi ku ne kuke hitar da shi daga ƙasa ko ko mu ne muke hitar da shi Allah madaukin sarki ke cewa lau ne sha da ja'alnahu ujaja da mun ga dama da mun sanya shi ruwa ne wanda yake mai gishiri ruwa ne wanda yake mai balma mai kanwa ba ku iya shan su falaula ta shigo ina ma ku dinga gode ma Allah yasa na Allah wanda sarki ta cewa asaina kum ma furan muka shayar da ku ruwa waɗanda suke masu daɗi ruwa waɗanda suke masu daɗi ku sha ku yi sanwa ku sha ku wanke tufafin ku sha ku tsaftace jikinku ku sha ku yi duk abin da ya damu Allah madaukakin sarki yana damu cewa وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسا كثيرا على رجل سيدي يا من سورة القرآن lalle mun sauko daga sama ruwa waɗanda suke masu tsarki masu tsarki kuma masu tsarkakewa mu sha kuma mu tsarkake kawunan mu daga dauka da su mu sha mu tsarkake dukkan wani abin da muke amfani da shi daga datti kuma da waɗannan ruwa Allah madaukin sarki ya ce ba don komi ba don murayar da ƙasa ko kuma murayar da gari wanda yake ya mutu wani suke yawon mimma halakna amin wa nasi kuma daga cikin wannan ruwan mu shayar abubuwan da muka halitta an amin dabbobi da kuma mutane waɗanda suke masu yawa Allah madaukin sarki ya ce ba don komi ba ke saukar da wannan ruwan saboda mu mu sha mu sarkaka da su Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya mu shi waɗannan ruwan da muke sha da a ce ya ga dama ya ci launa sha ja'annahu yaji fa laula ci ta da mun ga dama da mun sanya su ruwa ne masu kanwa ruwa ne masu gishiri waɗanda ba za ku iya shan su duk wanda ya taba ganin ruwan teku ko ya taba hawan teku ko ya je bakin teku zai sani ruwan teku ba su shawo gishiri ne gau shi yasa sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka tambaye shi inna kunna narkabul ba mu mun kasance muna hawan teku wa nahmilu ma'al qalila min al wani zai yi mamaki suka ce muna daukar tare da mu ruwa yan kadan wani zai mamaki taya wanda zai hawan teku kuma ya dauki ruwa mu zai saboda ruwan teku ba su sha ruwa mutum bai iya shan su akwai ruwan teku da ko lasa su ba ta yi in kan lasa su ba za ka iya haɗewa ba saboda yadda ka san gishiri ne kan shi kakalla sun haka su isa suka ce suka ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ruwan da suke dauka lokacin balaguran su ruwa ne wanda na daidai bukatun su ne dan kadan sai suka tambaye shi a fara tawadda min ma'il bahr shin za mu iya yin arwalla da waɗannan ruwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce musu huwa tahurun ma'u wa hillu bitatu lalle shi teku ruwan shi sarkakakku ne kuma abin da ke cikin shi ko ya mutu ba a yanka ba halakka ne ana ci idan wannan ke tabbatar mun Allah mai mai sarki da ya gara ma da dukkan ruwan da muke sha wanda suke sabuwa daga ƙasa daga sama da wanda ake gina a ebo daga ƙasa duka sai sanya su kamar ruwan teku sanya su duka masu gishiri ka gani sai an koma ana ta da yanayi ana yi ta tace tace kayan a samu ruwan da za a sha amma Allah madaukakin sarki ya ce wa asainakum ma furan muka shayar da ruwa waɗanda suke ruwa waɗanda suke masu rani ma'an adam ruwa wanda suke masu garbi masu daɗi yau ruwa na sauka daga sama kana iya tara kwananka suna zubowa ka sha za ka je ma sanyi na famfon ka daɗi yau ana yin gina gaban ka za a yin gina a kai ga ruwa su yi tuwai kar ka ɗiba ka sha allah mai sarki ya ce shi ne ya yi wannan kuma da ya ga dama da sai ya sanya su ba su shayarwa a gare ni mu kasance cikin azaba mu kasance cikin wahala amma saboda tausayi na Allah da ni'imomin shi sai ya sa waɗannan ruwan su kasance masu sauki kuma masu daɗi a gare mu muna shan su duk lokacin da muka buƙata kuma muna samun su duk lokacin da muka buƙata Allah mu da sarki ya ce wa yau yau mai ilin da kai azaba da halaka sun tabbata a wannan ranar ga waɗanda suke ƙaryata ayoyin shi ga waɗanda suka kasance suna ƙaryata manzannin shi
انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين
Allah madaukakin sarki bayan ya gaya mu abin da ke da bai na azaba ga waɗanda suka ƙaryata annabawan shi da kuma abin da za su iske a ranar sakamako Allah madaukakin sarki a nan sai ya ware gaya mu wani nau'i na azabar tasu ga yadda za su kasance ya ce zai halakar da su ya ce zai halakar da su ko ba ka to shine ana Allah madaukakin sarki sai ya ba mu labari azabar ga yadda za ta kasance a gare su ya ce za a ce musu a ranar gobe a kiyama malamai ibn ashur yana cewa ma mala'ikun da ke tsaron wuta su ne allah zai yi umarni su ce makafirai in taliko ila ma kuntum bihi tukadhibu za a ce musu a ranar gobe a kiyama ku tashi zuwa wuta wanda ku kasance a gidan duniya kuna kare ta kuna cewa babu mutuwa babu sakamako babu hisabi babu wata wuta babu wata aljanna kuna cewa inna ma hiya hayatun dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa dahr kuna cewa ba komai bane rayuwar mu ce ta duniya mu rayu mu mutu ba komai bane ke sa a rayu a mutu wanga ya mutu yau wanga ya rayu suka ce kawai zamani ne yanayi duk wanda yanayi ya zo na ya mutu zai mutu Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya mu cewa mala'iku za su ce musu a ranar gobe a kiyama ya ku waɗanda ko kasance kuna ƙaryata manzanni kuna ƙaryata abin da manzanni suka zo da shi to ku tai ya zuwa wutar jahannama wanda ko kasance a gidan duniya kuna ƙaryata wanda manzo ya ta yi muku gargadi ya yi ta gaya muku cewa ku bi Allah ku ji tsoron wannan wutar ya yi ta kiran ku ya yi ta gaya muku ni mai bushara ne a gare ni mai gargadi ne a gare ya yi ta gaya muku bai na yadda a azabun shari'a da hannuna tsakankanin hannuwa akwai azaba tare da ni akwai azaba wanda take mai radadi ga duk wanda bai yi imani da ni ba amma wannan bai sa ku yi imani ba kuka ci gaba da karyatawa Allah madaukakin sarki ya ba ku ayoyi ya gaya muku yadda ya yi da mutanen warko yadda ya azabtar da su ya halaka su ya gaya muku yadda ya yi da mutanen da suka biyo bayan su ya ba ku labarin al'ummomi baki ɗaya da makomarsu amma duk da haka nan ba ku bushe ba kuna masu karyatawa Allah madaukakin sarki zai sa a tattara dukkan kafara na warko da na ƙarshe baki ɗaya su za su tattaru a wannan rana sai ya umarni da mala'iku su ce musu in ta ku ila ma kuntum bi ku tayi ya zuwa wutar jahannama wadda kuka kasance kuna karyatawa da ita kuna cewa babu ita kuka karyata da ita in ma da bakunan ku in ma da ayyukan don yanzu karyatawa ta zama kala biyu ce akwai wanda zai karyata ne da bakin shi ce bai raba wani kuma ba zai karyata da bakin shi ba amma ayyukan shi na nuna ma wannan ya karyata da cewa akwai wannan rana saboda wanda zai zuwa bai da aiki kullum sai sama Allah bai da aiki kullum sai cin haram bai da aiki kullum sai cutar mutane ko wanda zai dinga cewa shi a bashi na ma haram da ke neman ta yake ina ma kazan take ana mushi wa'azi yana kamar yana ce masu wa'azin kai in azaban nan da hannun ku take ma ku zo da ita to irin waɗannan duk suna cikin waɗanda sun kare ranar gobe da kiyama za a ci musu ku tashi ku tayye zuwa abin da kuka kasance kuna karyatawa wanda shi ne wuta jahannam Allah madaukakin sarki ya yi min misali in talibu ila zulmin bi thalath shu'ab ku tayye zuwa wata inuwa wadda take ma'abuciyar reshe guda uku ce ma'abuciyar reshe guda uku ce malama haddasa suna cewa duk gini wanda yake musallata duk gini wanda yake mai reshe guda uku ne to bai da dingawa wanda za ka gani wanda triangle ne gini ne an yi shi triangle to in ka je kan diba za ka ga bai da dingawa ma Allah madaukakin sarki ya ce musu lokutai ya zuwa wata inuwa wadda take ma'abucin reshe shika guda uku la zalimi wala yughni min Allah wannan innuwa an ce mata innuwa ne amma ba ta da innuwa abun nihi ba ta da amfanin da innuwa take da in ka je dan ne mutum yake shiga innuwa yana shiga innuwa ne don ya samu salama ya samu sanyi daga yanayin da yake ji na rana to ita innuwa idan an shige ta wadda ɗan wuta za su shiga a ciki ba ta ƙara musu komi sai dai ta ƙara musu zahin da su ciki shi sa Allah madaukin sarki ce lazo ba innuwa ba ce bai da ma innuwa kuma ko akwai ta la yughni min Allah wannan innuwa ba ta amfanarwa ba ta yi musu maganin wayi harshe na wuta da ke fesu yana bugun su a duk inda su Allah madaukin sarki ce su tayya zuwa wannan innuwa wanda ba za ta iya musu amfani da komai ba Allah madaukin sarki ce inna tarmi sharri wal basar lalle ita wutar jahannama a lokacin za ka gane ta tana yin jiwa da wayinta kai kace manyan gini kowa ya sani wuta idan ta kai wuta don tauru za ka gani wayi yana tashi sama da hayaki allah kiyaye da an ce gobara ta tashi da abin da ake gane akwai wuta wuri kaza gobara na ci wuri kaza ko wuta na ci wuri kaza ko ana ta wannan hayakin nata da yake tashi dunkule guda sama sai ka gani wanda daga nan ya kai 'yan kasuwa ko tashar sarki ya hango wayin da ke ci a nan ne Allah madaukin sarki ya ce su ilalle ita wannan mutattar bi bi shararin alhas tana yin jiwa da wayikinta sama kai kace manyan gidaje ne wanda aka gina saboda al'asar shine manyan gida shi yasa ma gidan mulki a yaren larabci ake ce mashi asr manyan gini kai kace su ne a sama nan kuma duk waye ne na wutar jahannam ka annahu jimalatun sufa Allah madaukin sarki ce kai ka ce raƙumma ne bakake manyan raƙumma bakake su ne ke tashi sama wannan duk tsananin azaba ne da tsananin wuta wanda 'yan wuta za su kasance a cikin ta ranar gobe a kiyama Allah madaukakin sarki ya yi wa misali Allah madaukakin sarki ya ci gaba da cewa wailun yawma idin lil mukazzibi lalle azaba da halaka sun tabbata a ranar ga waɗanda suke masu ƙaryata annabawan shi Allah malaukin sarki ya gaya mu a halin ‘yan wuta ya gaya mu ga kaɗan daga cikin abin da zai same su da azaba za a kira su ya zuwa wannan wutai kuma dole sai sun kai dole sai sun kai kansu za a dinga jan su Allah malaukin sarki ya gaya mu cewa za a dinga jan su a bisa wuskar su da ƙasa ana jiwa su a cikin wannan wutar kuma duk inda suke wannan wutar za ta yi musu azaba duk inda suka shiga duk inuwar da suka shiga wannan hayakin na wuta zai dinga zuwa yana ƙara musu tsanani Allah subhanahu wata'ala ya ga mu za su shi ba sauki a cikin wannan wutai suna ciki in suka buƙaci abun sha za a kawo musu ruwan zafi in suka buƙaci inuwa za a kai tsarin wannan inuwa wadda ba ta ƙara musu komai sai zafi duk inda suka wulga zafi ne Allah madaukin sarki ce suna cikin wannan za a yi umarni kuma za su kira maliki mai tsaron wutar jahannama su ce ya maliku ya faɗi a raina rau ya malik ina ma ka roƙa mu ubangiji ka ya ƙare da mu ya gama da mu a ce ba mu kwata-kwata ya yi mamu wannan azabar da muke ciki sai ce ƙala inna kun malisu zai ce lalle ku masu tabbatuwa ne a ciki Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya mu ba a yanke musu azaba daidai da misalin sakan guda ba za a yanke musu azaba kowane lokaci cikin azaba suke kowane lokaci Allah subhanahu wataala ya gaya mu a cikin surar da ta gabata fa zuku falan nadhirakum illa azab za a dinga ci musu dandane azaba ba za mu ƙara muku ba komi sai nauyi ikan azabu kala kala in wannan ta ƙare a zo musu da wannan nauyi in wannan nauyi ya ƙare a zo musu da wannan nauyi kullum cikin azaba su Allah madaukakin sarki ya ce a ranar nan azaba da halaka da nadama da ciza hannu da takaici da wayo da na sani sun tabbata ga waɗanda suke masu karyata ayoyin shi da annabawan shi
هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين
Allah madaukakin sarki sai ci gaba da bamu labarin halin su wanda za su kasance a ciki a wannan rana Allah madaukakin sarki ya ce hadha yawmul la yanfiqun ai a wannan rana a wannan lokacin a lokacin da suke tsayen na a farfashi alkiyama la yatakallamu kadhibu waɗanda suka karyata Allah ba za su yi magana Allah madaukakin sarki ba zai ba su dama ba su yi magana wala yu'zanu lahum fayatazun ba za a musu izini ba ma na magana balle su ba da hamzari balle su ba da uzurinsu su ce kaza ya hana mu bauta ma ya Allah su ce kaza ya hana mu yi imani da annabawa Allah subhanahu wata'ala ya ce ba zai ba su ma wannan dama ba a nan akwai wasu ayoyi wanda za mu gani a cikin waccan ayoyin Allah mulkin sarki na nuna za su yi magana za su dinga karyata annabawansu za su dinga magana abinda malamai suke gayi kullum mun gayi ba dai ba ba a rana alkiyama rana ce mai tsawo rana ce wadda Allah subhanahu wata'ala ce fi yawmin kana miqdaru 50 alf sana a ranar da kutan kwatunta kwatan kwacin shekara 50 abinda a bisa shekarun da muke kilgawa kenan rana ce wadda take mai tsawo yasa malamai suke cewa babu cin karo a cikin ayoyin alkur'ani waɗanda za su ce ‘yan wuta za su yi kaza’ a wuri kaza kuma Allah wurin sarki ya ce ba za su yi kaza Allah zai ba su dama a wurin su yi magana a wani wurin kuma Allah madaukin sarki ya hana su su yi magana ana Allah madaukin sarki ya gaya mu cewa wala yuqzam lahu ba za a yi masu izini ba ba su isa su yi magana babu wanda ya isa yi magana hada yau la yanzu ranar babu wanda ya isa yi magana sai da izinin Allah Allah madaukin sarki ya ce wala yuqzam lahu kai su ba ma za a yi masu izinin magana ba ba ya tafi balle su ba da hamzari balle su ba da uzurinsu na abin da ya hana su su imani kamar yadda Allah madaukin sarki ke gaya mu sun malayu zanu lilladina kafaru wala hum yusta'tun Allah subhanahu wataala ke gaya mu ba za a yi izini ba ga waɗanda suka kafurta a wannan ranar ba za a yi musu izini su yi magana wala hum yusta'tun ko ba za a maida su a gidan duniya saboda za su nemi a maida su a gidan duniya Allah madaukin sarki ya ce kuma ba za a maida su ba فيوم إذن لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم معذرتهم ولا هم يستعملون Allah mulkin sarki ya ce a ranar bai amfanin waɗanda suka zalunci kawunansu waɗanda suka zalunci kawunansu da shirka da bauta ma wani Allah wanda ba Allah waɗanda suka zalunci kawunansu suka zalunci kawunansu da kafirci da kin yin imani da abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi waɗanda suka zalunci kawunansu da kin bin tafarkin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam da waɗanda suka zalunci kawunansu da saba ma Allah maɗaukin sarki wala rusu ta kuma su ba za a maida su ba a gidan duniya ba a kiya Allah subhanahu wa ta'ala ya riga ya gamu cewa ya riga ya rubuta cewa lalle su ba za su koma Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa yau yawma idhil lil mukallafin lalle azaba da halaka sun tabbata a wannan rana ga waɗanda suke masu karantawa Allah subhanahu wataala sai ya ci gaba da bamu labarin wannan rana yace hada yawmul fasl wannan rana ce ta rarrabewa kamar yadda mun fassara yawmul fasl a baya tace rana ta rarrabewa rarrabewa tsakanin ƙarya da gaskiya rarrabewa tsakanin mumini da kafiri rarrabewa tsakanin mai imani na gaskiya da munafiki rarrabewa tsakanin azzalimi da wanda yake mai adalci rarrabewa tsakanin wanda ya ci haƙƙin wanda wanda aka ce ma haƙƙi jama'anakum wal awwali mun tara da ku da mutanen warkwa waɗanda kuka dinga al'ummomin da suka gabata waɗanda kuka dinga mamaki kuna cewa awa aba'un al-awwalu wal innal awwalina wal akhirina lamajmu'una ila miqati yawmin ma'lum wanda kuka dinga cewa wai hada uwayenmu waɗanda suka gabace mu na baya da kakannin kakanninmu suna mamaki suna masu izgidi ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam cewa yanzu nan za a tada mu za a tada uwayenmu da kakannin kakanninmu Allah subhanahu wataala ce ka ce musu ya kai manzan Allah wal innal awwalina wal akhirin ka ce musu eh na warkon da na karshe da majmu'una ila miqati yawmin ma'lum za a tattara su baki ɗayansu ya zuwa wani wuri a rana wanda take sananna ce a wurin Allah wanda wake sarki Allah subhanahu wata'ala sai ce kai kana da kun kai fuki to yanzu ga ku an tattara duk abubuwan da ku kasance kuna karyatawa duk abubuwan da ku kasance kuna karyatawa na manzanni duk wa'azin da ku kasance kuna karyatawa kuna ganin ga tana ce ake kuna ganin abin da malamai suke gani kawai shashen tatsuniya ce ma an zara Allah biya mai sultan to Allah subhanahu wataala ce to yanzu ga ku a cikin abu fa in kana lakum kaidun fakiru idan kuna da wani makirci kuna da wani kaidi kuna da wani abu da kuke iya yi don ku tsere ma wannan rana don ku tsere ma hukuncin Allah a wannan rana Allah subhanahu wataala ce ta ku aikata shi in kuna da wata dubara kuna da wani wayo kuna da a nan duniya kuna da dubara za a yi fatawa a ce kaza haramun kaga mutane da ƙarhi suna tambayin malamai zai tambayi malami ya yi goma baki ɗaya kuma kullum in zai tambaya sai ya sauya mata siyaki sai ya sauya ma tambaye sai ya sake jimlolin tambaye bayan kun amma abu guda ne yake tambaye ba da komi ba so yake ya samu inda za a mishi fatawa wadda ta yi daidai da ra'ayin shi Allah subhanahu wataala ce to ba kuna da irin wannan dubara ba kuna da waye wanda idan an ce kan ku cire ba sai ku maida ta wata hanya ta wata dubara ku dinga cin abu idan an ce kar ku yi kaza sai ku dinga gewayewa ta wata hanya kuna yin wannan abu ta karar wanda ba a cewa kaza ne kuke amma kun yi dubara ta bayan waje abin da kuke Allah madaukakin sarki ya ce to idan kuna da wata dubara kuna da wata hila kuna da wani wayo kuna da wani kaidi kuna da wani makirci da kuke iya kullawa don ku tsira daga azabar Allah fafa Allah subhanahu wata'ala ce ku aikata ku yi wannan dubara ta ku zo da ita Allah subhanahu wata'ala ya ga mu basu ya ya masharar jinni wal ins in istata'tum an tanfudu min aqtari samawati wal ardi fanfudu la tanfuzuna illa bi sultan Allah malaki sake yake cewa ya ku taron mutane da aljanna idan kuna iyawa ku tsira ku da kubutar da kanku daga min aqtari samawati wal ard daga azabar da Allah madaukin sarki zai yi mu fanfu Allah subhanahu wataala ce ku ce daga farfaji a kiyama daga wilin hisabi idan kuna da hanyar da za ku yi ku tsere ma Allah ku tsira daga wannan hisabin da Allah zai muku Allah subhanahu wataala ce ku aikata Allah madaukin sarki ce la tanfuzuna illa bi sultan ba ku iyawa sai kuna da mulki sai in kuna da ƙarfi kuna da dubara a ranar kuma ba ku da Allah madaukin sarki shi kaɗai ne mai cikakken iko shi kaɗai ne mai cikakken mulki sai sa Allah subhanahu wataala yake ga mu inna ma tu'aduna la'at wa ma antum bi mu'jizin lalle abin da ake yi muku alƙawari abin da annabawa suke gaya mu abin da malamai suke gai na aji tsoron Allah in ba a yi tsoron Allah ba akwai azaba la'at lalle azaban nan za ta zo ranar nan za ta zo wa ma antum bi mu'jizin kuma ku ba za ku gagari Allah ba madaukakin sarki isa Allah madaukakin sarki ya ce ya ku mutane da aljanu kun kuna iya cerewa daga hukuncin Allah daga hisabin Allah a farfajiyar alkiyama kuna iya samun wata mafita kuna iya samun wata kowa da za ku kokoda ku sulale ku cere ba tare da an muku hisabi ba ku cere Allah madaukakin sarki ya ce ba su ya cerewa saboda ba su da mulki a wannan rana ba su da hila ba su da wayo ba su da dubara sai abin da aka yi da su Allah subhanahu wata'ala ce yursalu alaikum mashwazun nar wa nuhasun fala tantasira za a aiko Allah subhanahu wata'ala zai umarni a aiko makafirai na aljannu da na mutane shuwazun minna wasu halshina waɗanda su na wuta ne da wani wanda yake na wuta za a huro shi ya taso Allah madaukin sarki ce falata basira babu wanda ya isa ya kare ku daga wannan mai babu wanda ya isa ya kare ku daga wannan azaba babu wanda ya isa ya kubutar da ku daga wannan azaba matukar ba ku yi imani ba a wannan ranar imanin mutum ne kawai zai yi tashi yasa Allah madaukin sarki yana gaya musu ne yana cewa su yi ne dan ya kara musu takaici da bakin ciki saboda Allah madaukin sarki ya san ba za su iya ba za su iya gwadawa ba al'imam ibn kasir ke cewa mala'iku suna gewaye da mutane sau sau sau guda bakwai a ranar babu inda mutum zashi suna kallon mutane babu abin da ke koyi ma'alla babu inda za ka shige ma'alla duwatsu ma'alla su bani wata'ala ya sa duka an rusa su duka sun bace ƙasan ma'alla marakin sarki ya gyamu an naɗe ta an sake shinyi da wata ba duniyar da ka sani bace ba duniyar da ka sani bace kana da kurkirar ko kana da CV ko kana da concert ka zalunci wanda ka ga dama ka lallaba kuma a rihi mishi baki ba wannan duniyar bace ba duniyar da kai ɗan siyasa bane kana da dogon hannu kai karin ba duk ba wannan duniyar bace Allah madaukakin sarki yace zai ce musu su koyi idan suna da damar koyewa in suna da wani kai suna da wani makirci da suke iya aikata don su samu su tsira daga azabar Allah a farfajiya alkiyama Allah madaukakin sarki zai ce su aikata amma ba za su yi aikatawa ba ba za su cira ba ba inda za su Allah subhanahu wata'ala zai kama su ya musu hukunci da abun da ya gada ya saka musu da abun da suka kasance suna aikatawa a gidan duniya Allah madaukakin sarki ya ce wa yau yau idin bil mukazzibi azaba mai radadi da halaka da bakin ciki da tabewa sun tabbata a wannan rana ga waɗanda suke masu kareta ayoyin Allah ne ga waɗanda suke masu kareta manzannin Allah ne wannan halin da kafirai za su kasance ke kamar yadda Allah mulkin sarki a cikin alƙur'ani mai girma duk lokacin da ya gaya maka hali na mutanen banza to zai biyo shi da hali na mutanen baya duk lokacin da ya gaya maka hali na kafirai to zai biyo shi da hali na mummuni a nan ma Allah mulkin sarki yanzu bayan ya gama gaya mu azabar da waɗanda suka kare ta za su kasance a ciki a farfajiyar alkiyama halin da za su kasance a ciki a gaba zai gawo kuma halin waɗanda suke sun yi imani sun karɓa kiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sun yi aiki da abin da ya zo da shi sun bauta ma Allah yanda manzan Allah yanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya su ma abin da za su iske a ranar gobe alkiyama wannan sai zama shine matashi mu gobe da Allah madaukakin sarki ya kan abin da muka karanta daidai Allah madaukakin sarki ya ba mu dada kuskure Allah madaukakin sarki ya yi mana subhanakallahumma wa bihamdika